وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ne mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya kaddari haduwarmu a wannan rana ta laraba a yau muna ranar goma sha bakwai ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya yi daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2024 milariya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan treasury at the Robin Office a nan cikin garin Bauchi a wannan shi ne darasinmu na goma sha ɗaya a wannan shekara kuma idan ba manta ba muna nan a cikin suratu ghafir wato sura ta arba'in daga cikin jerin gwanon surorin alkur'ani mai girma in ka ɗauko kirge daga bangon dama a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta tara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mana bayani game da addu'a da roƙon Allah wadda mala'ikun Allah suke mabayin Allah muminai waɗanda suka yi imani suka tuba suka bi hanyar Allah Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa waɗannan mala'iku da suke rike da al'arshin Allah da mala'ikun da suke kewaye da al'arshin Allah suna yin tasbihi tare da gode ma Ubangijinsu sannan suna imani da shi sannan kuma suna wato ainihin roƙa ma masu imani gafara suna cewa ya Ubangijinmu ka yalwaci komai da rahamarka da iliminka Allah muna roƙonka ka gafarta mu waɗanda suka tuba suka bi hanyarka ka kuma tsare su daga azabar wuta Allah ya ubangijinmu ka shigar da su aljannan zama wacce kai musu alkawari da waɗanda suka nutsu suka gyara ayyukansu cikin iyayensu da ire-irensu da matansu ko mazajensu da kuma zuriyansu ya Allah kai ne mabuwayi kai ne mai hikima Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani duk wanda ka tsare shi daga mugun ji da mugun gani a wannan rana ta alkiyama to hakika ka gama mishi rahama ƙarshen rahama a ce mutum Allah ya tsare shi daga mummunan makoma a ran tashin alkiyama wannan kuma shine rabu mafi girma wannan shine abinda wato ainihin muka tsaya akan shi a darasinmu na jiya a ƙarshen aya ta tara wanda yau insha Allah tabaraka ta'ala za mu tashi a farkon aya ta ta goma insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora cikin abin da za mu karanta ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah madaukakin sarki ya mana albarka baki daya a Allah ran manna mu shigo wata kunna insha Allah ta'ala za mu karanta waɗannan ayoyi na gaba in ya zo insha Allah ta'ala in ya shigo sai ya daura daga inda aka tsaya insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون نعم تبقى شنو يا قارسون إن شاء الله ذكر التامنا إن شاء الله تعالى بسم الله إن الذين كفروا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل
Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina kafaru Allah ya ce lallai waɗanda suka kafirce ma Allah kafirai idan an je ran tashin alkiyama yunadauna za a kira su a ce da su lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum tsanar da Allah yayi muku ya fi tsanin da kuka yi makawunanku iz tud'auna ila iman a lokacin da ake kiranku zuwa ga imani fatakfurun sai ku kafirce ma Allah kuka ki ku yi imani qalu rabbana sai su ce ya ubangijinmu amattana thnatayn Allah ka kashe mu sau biyu wa ahyaytana thnatayn Allah ka rayar da mu sau biyu fa'tarafna bi dhunubina Allah mun gamsu mun yadda cewa mun yi zunubi mun yi zunubai mun gamsu fa hal ila khurujin min sabil Allah Allah shin akwai hanyar da za mu bi a fitar da mu daga cikin wuta akwai wata alfarma da za a yi mana a taimake mu fita daga cikin wannan azabar wannan ayoyin allah maɗaukakin sarki yana yi mana bayani akan nadaman da kafirai za su yi a ranar tashin alkiyama kasantuwar a duniya an yi ta yi musu wa'azi an yi ta kiransu zuwa ga su zo su yi imani amma suka bijire suka ƙi imani suka ƙi su bi dokokin Allah subhanahu wata'ala da haka Allah ya ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce ma Allah suka ƙi su imani da Allah a nan duniya yunadauna za a kiraye su ran tashin alƙiyama Allah zai sa a yi musu shela a kira su a ce da su lamaqatullah tsanan da Allah ya yi muku Allah ya tsane ku a yau din nan to tsanan da Allah ya yi muku akbaru min maqatikum anfusakum ya fi irin tsanan da kai makawo anan ne malamai suka tattauna akan menene ma'anar cewa Allah ya tsane ku sama da yadda ku tsani kawunanku menene ma'anar cewa Allah ya yi fushi da ku sama da yadda kuka yi fushi da kawunan mutum ai bai taba tsanan kansa ba yadda za a duk yadda kowa yake kinka ai kai baka kin kanka duk yadda kowa ya tsane ka kai ba yadda za a ke tsani kanka to me yasa Allah ya ce tsanar da Allah ya yi muku ya fi tsanar da kuka yi makawunan ku shine malamai suka ce abinda wannan yake nufi kamar yadda al-imam ibn jarir tabari da al-imam ibn kathir suka rawaito a cikin littattafansu na tafsiri wannan kuma ita ce maganar al-hasan al-basri da imam mujahid da imam suddi da kuma imam qatada Allah madaukakin sarki ya musu rahama yace la maqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum id tud'auna ila al-imani fatakfurun yace shine la maqatullahi ahli dhalalati hina urida alaihimul iman yadda Allah madaukakin sarki yake tsanar waɗanda suka rike hanya ta bata lokacin da aka bujiro musu da imani aka ce su zo su yi imani suka bijire ma dokokin Allah suka kisibi suka kisi imani to Allah sai ya tsane su fi duniya sai zama ya tsane su a nan duniya a nan duniya ai Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kafiri Allah baya son kafirai duk wani kafiri Allah baya son shi to kaga kenan a duniya Allah baya son su fatarakuhu wa abau an yaqbalu da haka sai suka ki su bi su karbi imani suka bar imani to irin tsanan da Allah ya musu a nan duniyar akbaru mimma maqatu anfusahum hina ayalu azaballahi yawm al-qiyamah ya fi girma sama da yadda suka tsani kansu lokacin da suka yi ido biyu da azabar Allah ya tashin kiyama abu ma'anar hakan shine idan suka gamu da azabar Allah ran tashin kiyama sai su yi buri ina ma da ba su yi kafirci ba wannan burin ina ma da ba su yi kafirci ba da kuma azabar Allah da suka gani sai ya sa su tsani kansu duk wanda ya ga azabar Allah kuma gashi nan yana cikin waɗanda za su sha azaba to sai ya tsani kansa sai ya ji menene ma ya sa Allah ya halice shi to sai Allah ya ce musu kun ga tsanan da kuka yi makan kwayau ɗin nan to bai kai tsanan da Allah ya muku ba a duniya lokacin da aka ce ku imani ko ku imani ina fatan muna fahimta wasu malamai sai suka ce a wannan ranar na alkiyama shine lokacin da Allah ya tsare su ai akwai waɗanda ko kallon rahama Allah ba zai musu ba ba zai musu magana irin ta rahama ba ba zai tsarkake su daga zunubansu ba waɗanda suke kafirai suka je gaban Allah da kafirci ko hisabi ba za a yi musu ba ana busa ƙaho Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ba ma sai an gwada ayyukansu ba ana busa ƙaho kawai yadda ka san akwai waɗanda ana busa ƙaho za a ce ku kama hanyar shiga aljanna ba hisabi ba azaba Allah ya samu a cikin su akwai waɗanda kuma ana busa ƙaho za a ce ku kama hanyar wutar jahannama ko isabi ba za a yi musu ba ba ma sai an tsaya gwada ayyukansu ba to a wannan ranar wasu malamai suka ce ita ce ranar da Allah ya tsare su tsanan da Allah ya yi muku a yau din nan ya fi tsanan da kuka yi makan ku duk yadda kuke ganin kun ga azabar Allah kuna jin kun tsani kawukanku to bai kai irin tsanan da Allah ya muku ba ai a cikin suratul mu'minin Allah ya faɗa in suka yi ta roƙon Allah ya fitar da su daga cikin azaba sai ce da su ikhsaqu fiha wala tukallimu Allah zai ce ku kaskanta a cikin wuta ku kare nutsewa a wuta kar kowa ya sake magana Allah zai ce kan ni sake jin muryar kowa a cikin Allah bai san ma ya ji roƙon su haka Allah ya ce da su Allah ya ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce ma Allah yunadauna za a kira su a ce da su lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum za a ce da su tsanar da Allah ya yi muku ya fi tsanan da kuka yi makawunan ku iz tud'auna ila iman a yayin da ake kiran ku zuwa ga imani fatakfurun sai ku kafulce kuka ki ku bi Allah wasu malamai suka ce wannan maganar za a faɗa musu ita ne a lokacin da iblis la'anatullahi alai zai yi jawabi ma yan wuta ya ce da su inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qablu inna adh-dhalimina lahum adhabun alim lokacin da iblis zai tara 'yan wuta ya ce da su allah ya muku alkawarin gaskiya cewa in kun bi shi za ku samu rahama in ba ku bi shi ba za ku sha azaba ni kuma sai na yi muku alkawari na ƙarya dama saba alkawari na saba alkawari aiki na ne sai kuma na saba muku alkawari ba da ƙarfi na jawo ku ba cewa ne kawai ina masu son tafiya wutan jahannama sai ku ce ga kunan daga kar kowa ya sake cewa sharrin shi ne kawo shinta cewa ne ina masu son tafiya wuta kuka ce ga ku daga yau a wuta ba zan iya fitar da ku ba kamar yadda kuma ba za ku iya fitar da ni ba saboda haka ni abin da kuma mun shirka da shi a duniya na kafince masa bana su to a wannan lokacin sai su ji cewa sun tsani kansu sai su ce a wajen ba su ce sawa'un alaina a jazi'ina amsabarna malana min mahis sai su ce ai daidai ne dai- duk daidai ne a wajenmu ko mu yi haƙuri ko mu yi raki ba mu da dai mafaka duka ɗaya ne wasu suka ce za su ƙara tsanan kansu ne lokacin da Allah zai ce da su islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum Allah zai ce musu ku shiga wuta ku zauna in kun ga dama ku yi haƙuri in kun ga dama kar ku yi haƙuri duk ɗaya ne a wajen Allah duka ɗaya ne ko ku haƙura ko kar ku haƙura duk ɗaya ne da wanda ya yi shiru ya haƙura da wanda ya ta ihu duka ɗaya ne ba wanda Allah zai tausaya masa wasu ka ce za su ƙara tsanan kansu ne lokacin da za su kira idan an jefa su a cikin wutan jahannama a waje kuntatacce a ɗaɗɗaure da an hunalika subura sai su ce mun halaka madadin alalashe su ya ce da su a lati da ɗun yau suburan wahidan wadda ɗun suburan kasira yau kar ku ce kun halaka sau ɗaya ku ce kun halaka sau ba hadari ku ce kun halaka kun sake halaka to a wannan lokacin sai su ji sun tsani kawunansu sai a ce da su to ai la maqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum duk yadda ku tsani kanku bai kai irin tsanar da Allah ya muku ba in tud'auna ila al-iman fatakfuru saboda an kira ku an ce ku zo ku yi imani tun a duniya ku kaji ku yi imani a wannan lokacin qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu amattana snatayn sai su ce Allah ka kashe mu sau biyu wa ahyaitana snatayn kara yadda mu sau biyu fa'tarafna bi dhunubina Allah mun yadda mun yi zunubi fa hal ila khurujin min sabil akwai hanyar da zamu bi ku fita daga wutan nan a taimake mu mu fita daga cikin wannan wutan wannan layarwa sau biyu da kashewa sau biyu shine tun anan duniya Allah ya ja kunnen mu yace kar mu yadda mu kafirce mu Allah bayan shi ya rayar da mu sau biyu ya kashe mu sau biyu saboda in ba mu ji ba to za a zo mutum ya fada cikin waɗannan kafirin da za su dinga wannan nadama a cikin suratul baqara Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Allah ya ce kaifa takfuruna billah dan me za ku kafirce ma Allah me yasa za ku zama kafirai ku kafirce ma Allah wa kuntum amwatan fa ahyaakum bayan da kuna matattu ne ba a san da ku ba sai Allah ya rayar da ku kaga mutuwa ɗaya da rayuwa ɗaya kenan da babu ku duk matattu ne ku Allah sai ya kawo mu ya rayar da mu sai ce summa yumitukum Allah zai sake kashe ku kaga mutuwa ne mun kenan summa yuhyikum Allah zai sake rayar da ku ran tashin alkiyama kaga mu- eh, eh, rayuwa ta biyu kenan talojin yace qulillahu yuhyikum summa yumitukum قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah madaukakin sarki yace qulillahu yuhyikum kace Allah shi zai rayar da ku bayan da kuna mace da bayan da ba kwana thumma yuhyi sun qulillahu yuhyikum Allah shi zai rayar da ku bayan da kuna mace thumma yumitukum Allah zai saki kashe ku thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah zai saki rayar da ku ya tara ku ran tashin alkiyama wannan magana Allah ya ce ko shakka babu akan ta za ku mutu kuma za a tada ku to tun a nan duniya Allah sai ce to dan me za ku kafirce ma Allah bayan da ku matattu ne ya rayar da ku kuma zai kashe ku kuma ya sake rayar da ku to don me za ku kafirce ma Allah to waɗanda suka kafirce din yau sai ga sunan a cikin wuta to shine suke gaya ma Allah cewa Allah ka rayar da mu sau biyu ka kashe mu sau biyu Allah mun yadda mun yi zulubai mun saba fa hal ila khurujin min sabil Allah akwai damar da za a taimake mu fita daga cikin wutar nan a taimaka mana a fitar da mu daga cikin wuta wannan da dama ce da kafirai za su Allah madaukakin sarki ya nuna mana kafirai a nan tashin alkiyama duk abin da ake musu wa'azi suka kauce masa za su tabbatar su yi itirafi ga Allah cewa yau sun ji kuma sun tabbatar kuma sun yadda cewa gaskiya aka faɗa musu Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
Allah ya ce walau tara inda a ce za ka gani da a ce Allah zai nuna maka ka gani idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim da za ka ga lokacin da mujirimai suka kaskantar da kansu a gaban ubangijinsu yau ga sunan a kaskance a wulakance a gaban Allah za ka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu abu sanna wa sami'na Allah abinda aka gaya mana nan a duniya yau gashi mun ji gashi mun gani mun ji mun gani farji'ina na'mal salihan Allah a taimake mu a maida mu duniya in an maida mu za mu yi aiki na gari za mu gyara abinda ba mu yi ba a taimaka mana a maida mu duniya inna muqinun yau mun samu yaƙini da tabbas mun sakankance cewa akwai alkiyama akwai wuta akwai sirabi akwai aljanna Allah a taimake mu a mai da mu duniya wannan nadama ce da za su ta yi suna roƙon Allah shin akwai damar da za mu bi mu fita abu na farko da za su fara roƙa shine abin da za su fara yi na farko shine an shiga wuta sashi ya fara tsine masashi wanda mun karanta a cikin suratu sad yadda za su dinga tsitsine ma junansu Allah ya kuma ce inna zalika la haqqun takhasumu ahlin nar wannan kusumar da ɗan wuta za su yi Allah ya ce da gaske ne zai faru ana jefo wasu cikin wuta sai a ce da su haza faujin muqtasimun ma'akum ce ga wata tawaga ne ta 'yan wuta an samu ƙari wanda suke cikin sai su ce la marhaban bihi ba ma maraba da su innahum salun nar saboda makoman su wuta daga su wadanda aka wasu sai su ce bal antum la marhaban bikum ku da kwace ba ku maraba ba ku maraba da mu ai ku ne ba ba a maraba da mu antum qaddamtumuhu lana ba ku ka jawo mana wannan ba fa bisal qarar tir da wannan matabbata ta mu ta wuta daga sai su dinga tsitsine ma junansu haka Allah ya faɗi a cikin suratul araf yace qala dukhulu fi umamin
qala dukhulu fi umamin min qablikum qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi fin-nar كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا فآتيهم عذابا ضعفا من النار
qala li kulli قال لكل ضعف ولكن لا qalat تعلمون ulahum li وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا فما كان لكم علينا
Allah madaukakin sarki yace qala dukhulu fil umami qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fin nar Allah zai ce da kafirai ku shiga ku samu wasu al'ummomin da suka gabace ku cikin mutane da aljanu za ku same su a wuta Allah ya ce kullama dakhalat ummatun la'anat uktaha duk sanda wata tawaga ta ɗan wuta aka shigar da su wuta sai su tsine ma ɗan uwansu da suke cikin wuta hatta idaddara ku fi ha jami'a Allah ya ce har sai sun haɗu dukansu a wuta da manya da ƙananu da na farko da na ƙarshe qalat ulahum li ukhrahum sai na farkon su su ce ma na ƙarshen rabbana haula'i aballuna sai Allah ga wanda suka batar da mu nan ga wanda suka dora mu akan hanyar kafirci nan fa'atihim azaban dhifan minan nar Allah azaban da zaka yi ma ɗan wuta kai musu ninkin baninki qala li kullin dhifun walakin la ta'lamun Allah zai ce ai dukanku azabar ku ninki baninki za ku sha sai dai ba ku sani bane wa qalat ukhrahum li ulahum wa qalat ulahum li ukhrahum ɗan ƙarshe sai su ce ma ɗan farkon ba ma kana lakum alaina min fadlin ai kuma ba ku da wani fifiko akan duk ba ga ma wutan ba fadukul azaba bima kuntum taksibun kawai ku sha azaba saboda abin da kasance kuna aikatawa haka za su fara tsine ma junan su sannan mataki na gaba shine sai akai matakin da manya manya kananun suna tsine wa manyan su wani shi yaro ne ogansa ne daura shi akan kafirci da shirka yanzu zai kuma yana tsine ma wanda yake ogan nashi shi Allah madaukakin sarki yace a suratul ahzabi inna allaha la'ana al-kafirina inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira inna allaha la'ana al-kafirina Allah ya la'anci kafirai wa a'adda lahum sa'ira yayi musu tanadin wutan sa'ir sai yace
khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin wutan jahannama har abada la yajiduna waliyan wala nasira ba za su taba samu wani majibanci ko wani mataimaki da zai taimake su ba sai ce
يوم تقلب وجوههم في النار yawma tuqallabu wujuhum يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا fin nar ranan da za a kifa fuskokin su a cikin wuta yaquluna sai ka ji suna cewa ya laitana ya kai tun ata'na Allah ina ma da mun yi ma Allah biyayya wa ata'na rasula ina ma da mun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya sai su ce ربنا وقالوا ربنا- وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا sai su ce rabbana ya ubangijinmu inna ata'na sadatana mun yi biyayya ne ma shugabanninmu wa kubara'ana da manyan manya manyanmu su suke aikan mu wajen bokaye su suka ziga mu mu kafirce mu Allah su suke sa mu mu ci haram fa adalluna sabila suka batar da mu daga kan hanya madaidaiciya rabbana atihim ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا sai su dinga cewa rabbana ya ubangijinmu atihim du'ifaini min al'azab Allah ka ninka musu ninkin azaba ninki biyu wal'anhum la'nan kabira Allah ka la'ance su la'anta mai girma ka tsine musu albarka haka yanzu za su fara jefa ma junan su laifi wannan ya ce ku ka jawo wannan ya ce ku ka jawo haka Allah ya faɗi a suratu saba walau tara Ah, Allah madaukakin sarki yana bayani wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl inda za ga lokacin da azzalimai suke tsaye a gaba ga ubangijinsu sashi na mayar da magana ma sashi yaqulu alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru na ƙasa za su ce wa manyan laula antum la kunna mu'minin za su ce da su da ba dun ku ba da yanzu mu ma masu imani ne da yanzu mu ma muna aljanna qala alladhina istakbaru lil ladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum sai manyan su ce ma ƙananu yanzu kuna so ku ce mu ne muka katange ku muka tare ku daga shirya bayan shirya ta zo muku ba a yi wa'azi ba ba ku ji tafsiri ba ba a gaya muku Allah ya ce annabi ya ce ba bal kuntum mujrimin dama kuma mujrimai ne wa qala alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru bal makru al-layli wan nahari id ta'muruna an nakfura billah wa naj'ala lahu andada a lokacin sai manyan su ci kananun su ce wa manya kun manta lokacin da ake kulla makirci dare da wuni sanda kuke aikan mu mu kafirce mu Allah sanda kuke tura mu wajen bokaye kun manta Allah sai ce wa asarrun nadamata lamma ra'aw al'azab za su koye nadamar su lokacin da suka ga azaba sun tsani kansu amma za su yi kokarin koyewa to shine sai a gaya musu lamaqatullah akbar min maqatikum anfusakum duk bayan da ku tsani kanku bai kai irin tsanan da Allah ya muku ba to in sun ga wannan bai ci ba abu na gaba shine sai su fara roƙon mala'iku cewa su taimake su su roƙa musu Allah ya fitar da su daga wuta shine zamu zo mu gani a cikin suran وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب zamu sami shi a gaba insha Allah kafirai waɗanda suke wuta za su ce wa masu gadin wuta ku taimake mu ku roƙa mana Allah ya sauwaƙa mana azaba ko da ta wuri ɗaya ne abdullahi bin abbas ya ce roƙon allah suke yi a cikin shekara dubu a yi musu afuwar rana ɗaya kowace shekara dubu a yi musu afuwar rana ɗaya sai su ce a awalam ta kuta ti kuma rusu dukkan bil bayyinat ba an muku wa'azi ba manzanni ba so muku da hujjoji bayyanannu ba qalu bala sai su ce eh qalu fad'u ce ku roka ku roka da kanku kuma du'a ul kafirin illa fi dalal Allah ya ce addu'an kafirai bai kasance cikin kuma yin face cikin bata ko sun yi aikin banza suka yi to sai su kai wannan mataki idan sun ga wannan matakin bai kai ba bai ci ba to shine sai su isa zuwa ga shugaban mala'iku masu gadon wuta shine Allah ya ce wala dau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk sai su ce maliku ka roka mana Allah ya gama da mu koyi mutu ma mu huta sai ya ce a innakum makidun ai dawwama za ku yi a cikin wuta to a nan ma sai su ƙara jin sun tsani kansu sai a ƙara gaya musu tsanan da Allah ya muku ya fi tsanan da kai makan wana da ya malikul ya qul alaina rabbuka qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun a duniya an kawo muku gaskiya amma da yawan ku ba kwa san gaskiya to in sun ga duk wannan bai ci ba shine sai su koma suna roƙon Allah kai tsaye sai su koma suna tambayin suna roƙon Allah rabbana absalna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Allah ka taimake mu a fitar da mu daga cikin wutar a taimake mu a fitar da mu to shine aka iso wannan matakin da suke ce ma Allah fa hal ila khurujin min sabil to Allah sai ya ba su amsa sai ce abin da ya jawo muku wannan shine zalikum an karanta wajen ku ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب
Allah sai ya ce da su zalikum wannan abin da kuka ya same ku ba haka kawai ya same ku ba akwai dalili menene dalilin da ya jawo muku wannan shine bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartu saboda kun kasance idan an kira Allah shi kadai sai ku kafirci in an ce a tsaya a wajen Allah shi kadai sai ku ce ina wa in yushrak bihi tu'min idan haka idan aka hada Allah da wani sai ku amince ku yadda amma in an ce Allah kaɗai sai ku ce a'a in an haɗa Allah da wani sai ku ce kun yarda wannan shine abin da ya jawo muku shiga wuta dama kuma Allah ya gaya mana a cikin suratul zumar kamar yadda muka karanta a kwanan nan a wa idza dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun idan aka ambaci Allah shi kaɗai waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai zukatansu su kwantaka su ji ba daɗi don me za a ce Allah kaɗai amma wa iza zikira alladina min dunihi idan aka haɗa Allah da wani wanda ba shi ba aka ambaci wani wanda ba Allah ba iza hum yastabshiru sai kaga suna cikin albishir da annashuwa da jin daɗi to shine ai tun a duniya suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam aj'al al-alihata ilahan wahida sai ka ce wai wannan manzon ya zo duk abin da ya zo da shi ya rasa me zai ce sai ya ce wai a bar bautan duk allolin na kuma bautan Allah ɗaya sai ka ce ka inna hadha la shay'un ujab wannan abun akwai ban mamaki wai abun mamaki ne a ce a tsaya a wajen Allah shi kadai amma ba abin ban mamaki ba ne a ce Allah shi kaɗai ya halicci duniya sama da ƙasa wannan kowa ya yarda a cikinsu wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah Allah ya ce in ka tambaye su wa ya halicci sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah Allah ya ce su a karan kansu ka ce to ku waye yi ku za su ce Allah shi kaɗai ya halicce mu wannan ba abin mamaki ba ne amma suka ce abin mamaki ne a ce wai abauta ma Allah shi kaɗai inna hadha la shay'un ujab wannan abu akwai ban mamaki a samu wani ya ce wai bautan Allah shi kadai to shine Allah zai ce musu zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartu abin da ya jawo muku wannan shine kun kasance in an kira Allah shi kadai sai ku kafirci sai ku ce ba ku yadda ba wa in yushrak bihi tu'min idan aka hada Allah da wani sai ku ce kun yadda sai ku ji dadi wannan kuma ya shafi duk wani wanda za a hada shi da Allah sawa'un gunki ne sawa'un dan adam ne sawa'un mala'ika ne sawa'un annabi ne sawa'un wani malami ne ko wani shehi ne ko wani waliyi ne dolen dole za a yi masa biyayya ne gwargwadon matsayin da Allah ya tsaye shi ba a bauta mu kowa in ba Allah ba ba a bauta mu annabi ba a bauta wa manzo ba a bauta wa mala'ika ba a bauta wa malamai ba a bauta mu shehunnai ba a bauta mu waliyai ba a bauta mu annabawa ba a bauta ma kowa haƙƙin bauta haƙƙin Allah ne shi kaɗai kowa ana darajanta shi a girmama shi gwargwadon matsayin da Allah ya bashi amma daga sanda aka je maganar bauta to an wuce matsayin kowa wannan matsayin na Allah ne shi kaɗai duk wanda ko ya bauta ma wani wanda ba Allah ba a nan duniya ko mala'ika ko annabi ko manzo ko malami ko shugaban kungiya ko waliyi ko wani shehi ko wani wane ne ya bauta masa koma bayan Allah to shi ne waɗanda za su yi wannan baran-baran ɗin a ran tashin alkiyama zai ce kai ka ziga ni zai ce wallahi ban san ka ba ba ruwana da kai Allah ya ce fal hukmu lillahi aliyyil kabir hukunci na Allah ne wanda yake madaukaki mai girma Allah shi ke da hukunci akan bayinsa yau ma kuma nan tashin alkiyama hukunci na adalci yana ga Allah Allah shi ne mai hukunci hukunci irin na adalci huwa allazi yuriikum ayatihi Allah nan Shi ne wanda yake nuna muku ayoyinsa a kullum ina nuna muku ayoyinsa kullum kuna ganin ayoyin Allah dare da wuni dukansu ayoyin Allah ne kullum a cikin ayoyin Allah muke rayuwa wannan hasken da muke ganin shi aya ce ta Allah nan zuwa awa biyu uku uku da wani abu za mu ga duhu ya sauko ba wanda ya isa ya ce ya ga lokacin da duhun nan yake saukowa ba wanda ya isa karfe uku na dare in ka tashi za ga duhu ne tulun amma hudu biyar shida sai ga haske yana fitowa haske yana fitowa baka isa ka ce ka ga lokacin da duhun yake yayi ba kawai gani kai babu duhu wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah rana tana fitowa baka san yaushe ta fito yaushe ta faɗi ba wataƙila ya kace a ce ta fito lokaci kaza ta faɗi lokaci kaza wannan iyakaci kenan amma baka isa ka yi determining yaushe ne za ta fito yaushe ne za ta faɗi ba wannan ganin daman Allah ne ga ga taurari ga rana ga wata huwa allazi yurikum ayati Allah shine wanda yake nuna muku ayoyinsa a kullum kuna ganin ayoyin Allah wanda za su tabbatar muku da cewa Allah shi kadai ne abin bauta shi kadai ne ya cancanta da bauta shi kadai hatta halittanka kai a karan kanka halittar mu gaba ɗaya ayoyin Allah ne aya ce ta Allah yau dukan mu inda zaka gamu da kowa baka san mutum ba kana gamuwa da shi in ka yi magana ya yi magana sai ka ji sautin ku daban-daban sautin ka ba irin nashi ba ya aka yi haka in dukanmu za mu taru a nan wajen gaba ɗaya kowa ya yi magana za a ji sautin kowa daban-daban daban-daban wannan halittar Allah ce yau ka ɗauki gashin kanka kaɗai ka gani aya ce ta Allah huwa alladhi yuriikum ayati Allah fa yana nuna mana ayoyinsa zaka je kai aski bayan sati ɗaya ko biyu sai gashin ya ƙara fitowa ba ka yi saka ba shuka gashin kai ya fito ba ba bayi ka yi ma gashin ya fito ba ba feshi ruwa ka yi ma gashin ya fito ba ganin shi kawai ka yi idan ka yanke kumbarka ka yanke faratunka bayan sati ɗaya biyu uku za ga sun ƙara fitowa inda za a ɓare hannunka ba za a ga ta ina falcin yake fitowa ba wa yake sanar da shi Allah ne huwa alladhi yuriikum ayati Allah shine yake nuna muku ayoyinsa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan Allah shi yake saukar muku da arziki daga sama ruwan sama arziki ne Allah shi yake saukar muku da shi daga sama arzikinku da Allah yake rarraba muku wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin yana sama Allah shi yake saukar da arzikin lokacin da ya ga dama walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah shi yake saukar da arziki gwargwadon abin da ya ga dama wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan Allah ya ce wa ma yatadhakkaru illa man yunib babu wanda ke daukan wa'azi sai wanda yake komawa zuwa ga Allah wanda yake mai da zuciyarsa zuwa ga Allah ya tattare ya koma zuwa ga ubangijinsa subhanahu wataala wannan shine kadai wanda ake mishi wa'azi kuma ya dauki wa'azi shine wanda yake tuntuntuni ya fahimci waɗannan cewa duka waɗannan ba ayoyi ne na Allah ya fahimci cewa duka waɗannan ayoyin Allah ne da sama da ƙasa da Allah ya rike su duka ayoyin Allah ne ba mai fahimta sai wanda ya mai da zuciyarsa ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shine wanda yake gane cewa wannan duka suna daga cikin ayoyin da Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah yana nuna mana ayoyi a sararin duniya sama da ƙasa da karan kanmu da kanmu wanda hakan yana tabbatar mana cewa Allah shine kare abin bauta da gaskiya da haka Allah zai ce da su huwallazi yuriikum ayatihi Allah shine wanda yake nuna muku ayoyinsa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa yana saukar muku da arziki daga sama wa ma yatazakkaru illa man yunib babu wanda yake daukan wa'azi babu wanda yake tuntuntuni ya tunani game da waɗannan ayoyin Allah sai wanda ya mai da zuciyarsa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mu cikin masu komawa zuwa gare shi Allah ya sanya mu cikin masu daukan wa'azi ya sanya mu cikin masu yin tuntuntuni game da ayoyinsa ya biya mana bukatunmu na alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusa kure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu da alkhairi Allah ya tsare mu daga azabar wuta ya tsare mu daga fadawa cikin yan wuta ya tsare mu daga fadawa cikin waɗanda za su yi nadama a ranar gobe kiyama Allah ya sa sakamakon da za mu samu a gaban Allah mu yi farin ciki da shi Allah ya sa albarka a rayuwarmu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته